والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواش قدوم الأقداج فريد دهري على الإدلاج حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلا الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأجيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنزلة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari da arba'in daidai a cikin jawahirul ma'ani jiyowa ta biyu jiya alaktisari mun yi magana akan muhammadu wa ahamadun to amma abin da yake faruwa ahamadun wa muhammadun ne muhammadun wa ahamadun amma ahamadun wa muhammadun ne ahamadu shi ne tajallin farko shi yana cikin ama yana cikin ama amma muhammadu shi ne buruzul awwali shi ne buruz wanda ya fito a halitta ismin al'asliyatun nuru a ruhul asli shi ne ahmadu almuta'alliqu bihi shi ne ahmadu wa muhammadu hijabu sani ne shi ne kuma nuru sani muhammadu wannan muhammadiyan shi ne muhammadu a muhallinsa shine wanda buruzin kowane abu an karɓe shi ne daga hannun muhammadu amma ahamadu shi yake ba wa muhammadu muhammadu shine kuma yake mu'amala da kaunu baki ɗaya duk abin da ba allah ba to sunayen a waje ɗaya suke shine ahamada man hamidallaha ahamada man hamidallaha eh سميته أحمد لي حمد به أهل السماوات والأرض أن أمبتع النبي محمد دا محمد ني سبو دا halittan halittu kaunu gaba ɗaya su yi masa godiya inda sun san ma'anan muhammad shi ne ahmadu man hamidallah fi zalikal makami wannan makamin shi yake kira manzo Allah kenan to alhamdulillah idan an fahimci haka shine ma'ana wa hadha yunabbi'uka an hadaraiti an hadarati an hadarataihi wannan ne yake nuna maka halarren manzo Allah guda biyu daga hadaratul ilahiyya to hadaratul ilahiyya sai hadaratul muhammadiyya saboda hal alhaƙu ko alhaliku sannan Allah mahaluku ko alhalku to hadaran ɗansu wala ama na hijabul kibriya'u ilahiya kenan to asalin kibriya'u ilahiya ne domin mahallai ɗin guda biyu ne mahallai ɗin guda biyu ne to mahallin hadaratul ilahiyya sai hadaratul muhammadiyya shine ma'ana haqiqatul muhammadiyya Allah ka taimake mu hadaratihi al muhammadiyya wa hadar hadaratuhu ma al muhammadiyya wa hadaratu al ahmadiyya suma qala radiyallahu anhu sai kyau jani ya ce wa khilafatul insan alal al- alal awalimi khilafan mutum yaya aka yi mutum ya zama halifan Allah alal awalimi akan alam la takuna illa idza kana kullu juz'in min al alami yajidu nisbatuhu fihi baya yiwa ka zamo halifa a cikin mutane sai dukkan wani abu ya dangana yana tare da kai sai dukkan wani abu ya dangana yana tare da kai khilafatul insani alal awalimi a ce mutum ya zamo halifa ne alal alami la takunu ba za ta kasance ba illa idza kana kullu juz'an min al alami yajidu nisbatu fihi sai dai a cikin kowane alam to akwai irin kalanka a jikinsa irin kalanka a jikinsa wajen mu'amala ko ko an fahimci karatun yaya za a yi mutum ya zamo halifa ne na Allah ba shi da kalan mala'iku a jikin shi dole akwai nisba na kalan mala'iku wanda ɗabi'a su iri ɗaya ne yaya za a yi a ce mutum shine daga cikin awalimu sai ya samu kalan kuma mamin dabbatin kullum ya dubbo alal ardi sai ya zamo yana da ɗabi'a irin nasa kuma ɗabi'a halittar dama guda biyu ne haka misali mu bar shi a kan wannan a ce mala'iku ai la ya kuluna wa la ya sharbuna sauran dukkan manya dubbu alal ardi kuma ya kuluna wa ya sharbuna wa ya tazawaj wa ya tanamuna kaga in da ka zamo halifansu to dole akwai ɗabi'arka irin tasu saboda haka wannan nisba irin tasu to a nan ne insani ya haɗa kowane irin abu an gani an gani to fa nisbatu ma fihi lil baha'ini menene nisban ina ka ce to a to in dai haka ne to menene me ya hada mutum me ya hada halifan Allah da a ce baha'imu dabbobi sai a ce al'akal wa shurbi wal jima ko ba su ba saboda haka ya san nauyin su kenan duk suna sikeli ɗaya ne me ya haɗa su da kuma mala'iku sai a ce a saumu kame baki da sauransu sannan kuma ga ruhaniya kaga an haɗu ko saboda wannan shi insu wannan halittan an yi shi tanasuli ne a ƙasa wancan kuma ga shi nan yadda ubangiji ya kawo shi to kaga wanne wanne sibatu ma fihi lil mala'ikati kaga nisbansa da mala'iku min al wudu'i fi hadaratil qudsi shiga hadaran qudsiya Allahu akbar la ilaha illa Allah astaghfirullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah subhanallah subhanallah wulu shiga wannan hadaran ai ya shiga ya shiga ne me aikin mala'iku أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تتزيين لسكي إنك شماكي سمراكا وأنت من نسبة جنسين haka ne ko ko ya fita ba abin da ya fita saboda haka to ashe wai ya hadaratul latifi hal malaikatu taqdisi shiga hadara na ubangiji wannan shine hadaran mala'iku la yashgulu an ta'adiyatul huquqil hadaratul baha'in wannan baya shagalantar da shi yayi ta'adiyya na haƙoƙin hadaratul baha'in min al-akal wa shurbi wal jima'i wa sairut taqallubatil bashariyya bai hana wannan bai hana wancan ba wannan ma bai hana wannan ba lokacin ibada ka ibada lokacin cinka ci kai kama da wajen cin abinci da wajen shan abin sha da wajen aure ko kuma wani nau'i dai haka can kuma kayi kama wajen shiga hadaran ubangiji da takdisi da tsarkake ubangiji yawan faɗin la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim adadu ma alima min ma alima wa zinatu ma alima ka shiga cikin hadarin ubangiji a wannan an samu an samu biyu ko to wa hadhihi hadaratu wannan hadara la tashghulu an alwudu'i bata hana shi shiga hadarin ubangiji ba wal haimanu fi hadaratil ilahiyya kamar mu in muka zo zikirin juma'a kana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muna daukewa ne gabaki daya in dai aka tafi akan haka hudu'u fi haimaniya ne na tsimuwa wanda Allah kawai kake gani an ta abu duka annaka tarahu kaga fi hadaratul ilahiyya an shiga an shiga an shiga hadaran ubangiji yayi a nan gurin domin shiga halara ne haka to fa inna kulla min hadarataini domin dukkan wa'annan daga hadarorin guda biyu mazahirul kamalatul ilahiyya mazhari ne na kamala na ubangiji wa inna ma yuzammu ra'i'u ko ko ra'i'u ra'i'u fi hadaratul bahimati ana zargin mai ciwo ana zargin mai kiwo fi hadaratul bahimati a hadaran nan na dabbobi ne idza shagala biha an istijraqi fil hadaratul ilahiyya menene baka da aiki sai ci baka da aiki sai bacci baka da aiki sai jima'i baka da aiki sai kaza ai zanmu ne to saboda haka haka za a kadarta annabawa ba haka bane saboda haka su ba a kadarta su da wa'annan siffa na baha'im saboda su ba irin dabbobi ba ne amma kaga ai wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ala mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kullu man dabba ala al ardi kullu man dabba ala al ardi wa huwa dabba dabbatun yadubbu ala al ardi babu wani sunan shi kenan to amma a hadaran sayidina rasulullahi hadaran annabawa rinjayensu na siffan mala'iku ba daidai yake da irin rinjayen mu karabiti na siffan mala'iku ba yanda annabawa suka shagala ga Allah wudu'unsu da haimaniyarsu da tsimuwansu a hadaran zatul aliyya mu ba haka muke ba ko da ka samu wulaya kana shiga ne ka fita su kuma a ciki suke duk wani annabi sunan shi annabi domin ba a roƙon Allah ka sa in zamo annabi ba a roƙo wannan jibili ne halitta ce ta ubangiji da aka halicce ka kai annabi ne saboda haka kana da wani kwasfa na annabta shi yasa ba halin annabi ya zamo a ce wai annabi zai gyara zuciyarsa annabi zai gyara zuciyarsa a ba hali saboda ba ai bai da malami malaminsa Allah ne saboda haka shi komi nashi a cike yake a cike yake duk wani abin da kaga an yi nasabtarwa an nuna to ana nunawa ne kaman ana magana da ma'abutan mutanen gurin zama mutanen gurin zama amma wanda suka zauna a gurin haka abin zai kasance za a yi magana kaman ana magana da annabi Muhammadu ne to amma ana magana da al'ummarsa ne za ga ana zajari Allah yana zajari yana magana amma yana magana wa al'ummarsa ne eh walau taqawwala ba'd al-aqawi la akhaznahum to kaga in ka duba kalman na haka sai ga ana fadawa ana fadawa annabi Muhammadu ne amma wanda suke tare da annabi Muhammadu da annabi zai yi kaza to yaya ku da ga abin da za mu masa ga abin da za mu amma ba annabi muhammadin ake nufi ba mutanen annabi muhammadin ake nufi ko an gane to irin wayannan abubuwan suna nan da yawa وإنما يذم الراتب في حضرة البهيمة إذا شغل بها عن الاستجراج في حضرة الإلهية وما إن كان يؤدى أما يضو يؤدى لكل ذي حق حقه قول من حق أنا باشي حق سا فذلك غاية الكمال wannan gaya ne na kamala ka ba wa wannan haƙin ka ba wa wannan haƙinsa wa ma samita abinda ka ji min idlaqil hadratil bahima da muka yi magana akan hadaran ci da sha da aure fala yutlaqu zalika alal kamil ba yin itlaqin wannan akan kamilu sayyidina rasulullahi wala yuqalu ba a cewa inna lahu sifatul bahima a ce yana da wa'innan sifofin ba a yin haka adaban ma rasulullahi in kai in ka faɗi kalman haka to zaka shiga garari saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cewa rigan jikinsa ta yi datti da ka fita daga musulunci saboda kiyaye annabi Muhammadu eh kiyaye annabi Muhammadu ba a saka saboda zamma Allahu qauman Allah ya zargi wasu jama'a Allah wa madaha Allahu qauman Allah ya yabi wasu wasu jama'a daga jama'an annabi Muhammadu suwaye wanda Allah ya zarge su ko ya yabe su su sai na babakar ne la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryar ku manzo Allah yana magana ku ku daga muryar ku tafi na annabi daguwa an tabata a amalukum wa antum la tashuruna Allah zai ruguza ku bai damu da aikin ku ba in kuka yi haka kaga zamma wa madaha Allahu qauman Allah kuma ya yi waɗansu alladina yagudduna aswatahum inda rasulullah ulaika alladina imtahana Allahu qulubuhum bittaqwa kaga an riga an gaya maka in abokantaka ne baka kai abubakar ba domin abubakar sadiq shine wanda matsayin amanan manzala yake hannunsa ba a samu wanda yake da amana wanda suka san amanan junansu kamar manzo Allah da sayyidina Abubakar ba sannan ba a samu wanda ya fi imani da Allah ya bashi kamar sayyidina Abubakar ba wannan kyauta guda biyu a duniya ba wanda Allah ya bashi wa'annan kujerun kamar sayyidina Abubakar amma ga abin da Allah ya faɗa a kan shi ko manzo Allah ya riga shi zuwa duniya bayyanansa a duniya shekara biyu ne da wata da wata hudu da kwanaki kaga kaman a ce wa da ƙani ne ko kaman a ce wa da ƙani ne kaman saƙo za a ce a hausance to kaman haka to amma kaga ga irin ƙarfin da ga kuma soyayya da ke tsakaninsu ga kuma imani ga amanan da ke tsakaninsu ga abin da Allah kuma ya faɗa a kansa wanda kafin wani ya ankara ya gane wani abu ma sai na abubakar shine dai abokin annabi muhammadu ko ƙur'ani abin da ya sa ya nuna sayyidina abubakar shine abokin annabi muhammadu izu ma fil gari iz yaqulu li sahibihi iz yaqulu li sahibihi la tahzan wanda kowa ya shiga wannan rigar ne da sunan sahibu manzo Allah ne la tahzan inna Allah ma'ana to kaga wannan to nisba ce wanda ta ta bada duk abin da ake bayarwa ka gani fala to ba za a faɗi haka ba wa inna ma yuqalu abin da za a ce inna fil mutlaqil insani mutlaqin mutum min nisbatil hadratil ilahiyya shi mutum mutum mutlaƙinsa min nisbatul hadratil ilahiyya daga nisbansa in zai shiga hadarar ubangiji nisbatun inda baha'i yana da siffa na dabbobi shi halifa ne na Allah amma yana ɗauke da ɗabi'u yana ɗauke da ɗabi'un dabbobi yana ɗauke da ɗabi'un mala'iku dole sai ya zama haka ya zama halifan Allah tukunna yawa to ka gairiha min jami'il mawjudati kaman waninta amma banda annabawa min jami'il mawjudati da dukkan mawjud banda annabawa wa hadha min haythu takmili wannan shine cika fi mutlaqil insani idan aka ce maka itlaqin mutum min kauni mazharar jami'al hadaratil ilahiyya dukkan halarorin ubangiji sai sun yi tajalli a jikinsa to ya annabi in ma wato wahabiya wannan gidadawa ne sanin annabi wallahi wallahi tallahi ba inda ma suka fahimci annabi muhammadu watakila su suna ganin kaman cewa da yawa suna ganin kaman annabi ibrahim ya fi annabi muhammadu wasu annabi musa suke gani amma ba su yi da annabi muhammadu ba to kaga wannan ko ai dunkule dunkulen magi ne ya an rikice ga baki daya shi fa annabi adamu halifan Allah ne fil ardi amma annabi muhammadu halifan Allah ne fil ardi was sama'i fil kauni kulliha to wanda aka yi masa tahassusi aka keɓance shi da halifan Allah ne fil ardi yaya za a yi daidai da halifatun lahi fil alami to shi ma halifan Allah fa na ardun shi ma ba shi sufa biyu ne nisbatul bahaimi wa nisbatul mala'ika hauzinsa in an ce ga halifan Allah a ƙa'idan halifanci ba gwamnan garin nan halifa ne na Allah in bai ba mu ruwa mun sha ba a wajen Allah za da tuhume shi duk abin da muka yi a wajen Allah za tuhumce shi saboda shi ne Allah ya bashi kayan aiki shi ne kuɗi shi ne ma'aikata su ne kaza wannan fa shi ne abin da ake nufi da halifanci wannan shi ake nufi ai haka abin yake to amma idan to in wannan ya kasance haka to shugaban kasa kuma fa ai kaga yana gaba da to shugaban duniya kuma fa wanda ake ganin cewa america ce misali yaya to a wannan siffan shi Allah ba yana cewa wannan in a duniyance ne ba wannan musulmi wannan kirista ba ne a'a shi dai dan adamu ne kawai dan adamu ne na baka na baka sifofina in ka ɗauka ka ɗauki abun a cewa ai ba musulmi ba ne to ka sha wuya sai kashe ka kuma ba komai kuma ya kashe banza alƙali zai ce na kashe ka kuma ka mutu soja ya ce ya kashe ka kuma ka mutu saboda wakilan Allah ne saboda su gurin fushi aka yi su wannan an yi su wajen sulhu wannan an yi su wajen fushi wannan ba a kama su wargi haka abubuwan da yake kewaye ubangiji haka tsarin Allah yake halifanci saboda haka duk wanda aka bashi halifanci sai a bashi irin nashi har amin chairman na local government yadda aka dan dirto waɗansu daga can aka ba shi ma sai a ba shi irin nasa kuma a ba shi haɗuwan duniya a ƙarƙashinsa mataki-mataki ne to haka to annabi muhammadu shine na alam kaf to akwai abin da annabi bai sani ba akwai in an samu abin da annabi bayi da hannu a kai to lallai ba Allah bai halicci abin ba Allah bai halicci abin ba rashin sanin ka'idodi Allah dai ke yi kawai Allah ya sauke shi yasa mu gaskiyar lamari muna ganin yan izala ba su fahimci annabi ba ba su ma gane shi ba ma ba ma shirin fahimtar san saboda ba neman sanin san suke ba saboda haka kuma duk abin da baka sani ba kana shiga cikin sa to zaka shiga bala'i ai in ka lura za ka dube su ne ai firako balla ne ba wanda aka sa shi a cikin in ka duba cikin firako balla ne ai shirkan da suka haɗu wanda ka duk suke faɗan irin wayannan kamar ƙadariyawa rawatilawa mutazilawa auniyawa dahariyawa duk wa'annan gaba ki ɗaya firakon balla ne to kuma kaga ayara wakil in ka duba za ga su ne daga jikinsu daga jikinsu ne har izala ma nawasib ai nawasib to wannan ai sun haɗa abubuwa tim ne wanda tim ɗin ai in suka tafi ne ai anan sai su wargaje in suka tafi annan ne sai su wargaje to sai su sake zama wata tsiya mai zaman kanta to wannan ka lura daga ina ne ya fito ai duka baki ɗaya daga wajen zulfa ya shiri ne to ka tafi da shi ai da ka duba in kuma ka kalli wa hariyawa za ka gansu da wannan sifan ne ga baki ɗayansu za ka gansu da wannan sifan ne Allah ya kiyaye وهذا من حيث التكميل في المطلق الإنساني من كونه مظهر الجميع الحضارات الإلهية لا من حيث الزمي تو أنن كاغا تكميل في مطلق الإنسان متم ما كوي إنا جعلناكم مستخلفين في الأرض جعلناكم مستخلفين في الأرض كي نائبين الله الدنيا كي نائبين الله ينوغا شاء الله ما يسون الله بيدامد الدنيا بقى amma an turo ka ne ka raya duniyan kai in aka zo ce tun da Allah bai damu da duniyan nan ba rin kama wancan gidan kawai in sassare tun da Allah bai damu da shi ba sai kuma Allah ya ce a kama ka a yi maka a yi maganin ka haka abin yake eh Allah bai damu da duniya ba bai damu da komai ba amma kuɗin da yake hannunka sai ka kama ya kace kai tun da Allah bai damu da duniyan nan ba to bari ɗauki wannan kuɗin kawai in ƙona sai ka ga yadda sai ka ga sai Allah ya turo ya ce a kama ka ai maganin ka saboda ba haka yake da shi ba to shi yasa shiga da ficen shine zai sa mutum ya gane wani abu a wajen Allah amma in mutum ya zauna sumun bukumin umuyun to ba zai iya fahimtar wani abu ba gaskiya la min haisu zanni min imla'ihi alaina wannan shine imla'i da shawtu jani wajen mu Allah ya kara masa yadda wa saltu an taba shawtu jani radiyallahu ta'ala an haqiqatu ru'ya menene ru'ya na mafarki allati waradat fil hadisi wanda ta zo cikin hadisi wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yatu salihatu ru'ya saliha yaya take kaga kofa ce arba'in da shida na annabta ruya saliha kofa ce arba'in da shida na annabta kuma mai mamadu shi kadai ya iya haɗa wa'in nan gaba ki daya annabawa ma ba su haɗa gaba ki daya ba annabawa ba su haɗa gaba ki daya ba fa jabar radiyallahu anhu sai shauja ne amsa ma'anan wannan hadisin ilam annal ashiya allati yaraha na'im abinda mai bacci yake gani hiya la hawadiru shine hadiri shi hadiri kuwa a kowane awa 24 to hadiri yana fadawa mutum so dubu saba'in ka sani baka sani ba yana dawa shi a jikinka saboda shi dan adam alam ne hadirin nan shine yake bayar da mala'iku dubu saba'in da suke dawa shi a jikin dan a jikin kaba to shi mutum ɗin shi ne musiffan ƙaba shi ne siffan ƙaba to wannan haɗarin bari ka yi haka bari in canza bari duk wani abin da ka yi a kowane rana ka ga mai bacci nan ka gani kun ga abin da yake to haɗari ne ya juya ya yi haka ya yi haka ya to wannan tunanin dole a kowane rana sai ka yi so dubu saba'in a yana da alaka shine shine hawadiru taruddu ala qalbihi tana zuwa wa mutum ne fi halatin naumi a cikin lokacin bacci wai sugul malakul muwakkalu bi ru'ya sai kuma mala'ikan sai ya surantu da irin abinda wanda aka wakilta shi akan ru'yan sai ya surantu da irin abinda ake so a yi a wannan lokacin lirra'i suratun tunasibu zalika alhadir sai kai daidai da wannan hadirin ala qadarun ma yarahu fi suratul mutahayyilati kaman gwargwadon yadda mutum zai ganshi a sura na tahayyuli kaman ce ina tunani ina tunani to tahayyuli kenan ko wa hadi haqiqatuha shi ake nufi da ru'ya eh shi ake nufi da ru'ya summa ru'yal shi kuma ru'ya wasaugul ajsadi da rinuwan jiki minal malaki a wajen mala'ikan lirra'i ga mai gani alaƙadari kuwacihi gwargwadon ƙarfinsa ne wani irin ƙarfi kake da shi menene in ka zartar zai zartu menene kaza alaƙadari kuwacihi almuta hayyilatu wa ba'atiha wajen tahayyilinsa ko rauninsa ko ƙarfinsa wal quwwatul mutahayilati shi kuma ƙarfi wanda yake tahayyuli ala ƙadari kuwatul qalbi sahibiha gwargwadon ƙarfin zuciyan kai mai ru'uyan ne bayan kana qalbu sahiba tamul khulus idan zuciyan mai mafarki ya zamo ta cika kuma ta tsarkaka ila hadarata ilahiyya tana ganin hadarin ubangiji mutamakkinan min sifail yakini ta tabbata ta samu yaƙini a cikin tamkininta sai ga lahul malakul ajjal hadiri ala qadar sifa'ihi ka gani to duk abin da ka gani ka ce ka ga kaza sai ka zan kasance jiya na ga kaza to ni fa mafarki na kaza ne eh ni irin mafarki na in na kalli kaza to kaza ne yake faruwa sai ka kuma abin hakan ne gwargwadonsa shi tsoronsa da Allah da saninsa da Allah da yadda ya tsarkake zuciyarsa gwargwadon irin in tana da ƙarfi ga yadda yake in kuma tana da bafu ga yadda abin zai zo masa a cikin mafarkin suma amma amrun min al-gaibi alladunni kaga akwai horo daga gaiba na ladunni daga ubangiji yudihi ilma Allah zai bashi ilimi bi tilka surati a wannan suran wa ma tawilaha me ake nufi da kaza yayi wa ma yuraddu minha me ake nufi da kaza a zo da shi ya nufi le kazati a fili wa hadha ta'biru wannan ta'birin minhu wa tawilu da tawil la yukhda ba za a ba za a samu in ya faɗi abu to ba za a samu wanda zai saba ba duk abin da ya faɗa hakan zai kasance kuma wa yakunu musahiban lil kashfi as-sahih yana kasancewa yana tafiya da kashafi na inganci kamar a bayan a zamanin manzala babu wanda ya kai sayyidina ababakar tabir ru'ya bayan manzala domin suna hira manzala ya tambaye shi waye ya ga mafarki ya zo a fasaranta masa waye to akwai fassarar da manzala ya talƙe ne ya ce a wilha ka yi min fassararsa ce ya rasulullahi ga abin da na gani amma kaza da kaza da kaza da kaza kaman abin nan ne mai sunansa duruj matsani sulam eh manzala ya hau na ɗaya ya hau na biyu ya kama na uku sai ce a wilha ya babakar sai ya ce ina ganin ya rasulallahi bayan komawanka ga Allah shekara biyu zan yi da kusan rabi ne kuma Allah ya karbe ni manzo Allah ya ce kai daidai shekara biyu da rabi ai ya ga ru'yan kafin ranan to ka kuma shekara biyu da wata shida da kwana goma sha sai na babu kare rasu to irin wayannan to menene yake bayarwa in aka faɗa ya yiwu shi ne yawa to ƙarfin abun to sayidina babakar yana daga cikin wanda Allah ya ba su irin wannan bayan sayidina babakar wanda ya fi kowa sani shi ne mahmud bin sirina shi Muhammad bin Sirina Maliku ne ya yi ru'uya a cikin Madina da ya yi ru'uya a cikin Madina sai shi ya ga yana iban kwai a wani rami yana zubawa a wani rami wancan bai cika ba wannan kuma bai kare ba in ji maliku sai ya kira almajiransa ya ce je ka wajen muhammadu bin sirina ka faɗa masa wani mafarki ne wani ya yi amma ya ga ana iban kwai a cikin wannan ramin a zuba a wancan wancan bai cika ba wannan kuma bai kare ba shi kuma da ya zo sai ya nasabta mafarkin da kansa dan aikar sai ya ce mafarki ya yi yana ibin kwai a wannan rami yana zuba a wancan can bai cika ba nan bai kare ba ta cika wani wuri duk garin na akwai wanda ya ce wannan mafarkin in ba maliku ba kuma maliku ne aiko shi Muhammad bin Sirina kenan to kaga irin wayannan suna nan da yawa to kaga ashe ainihin abun au yudihil haqqa amran akhar ko ubangiji ya sanar da shi wani al'amari fi ruyan a cikin mafarkin idza arada an yu'allimahu bi amrin min min umuril ghaibi idan ubangiji yana so ya sanar da shi daga cikin waɗansu abubuwa koyayyu na gaiba sai Allah ya sanar da shi kaza ne kaga tazar'una tazar'una sab tazar'una annabi ruyan annabi Yusuf إلا في سنبله إلا فأي تزرعون سبع سنين دا سبع سنبلة في كل سنبلة إيه to wannan ayan ka lura ai gaiba ne annabi Sulaiman annabi ya fada annabi Yusufu to wannan shine irin na gaiba ya faɗa maka shekara kaza ga abin da zai faru za a yi yunwa na shekara kaza za a yi ƙoshi na shekara kaza shekaran ya zo ne sunan abin me kuma ya faɗa yi kuma wannan shi ne ru'uyan ai idza arada an yu'allimahu bi amrin min umuril gaibi sai a sanar da kai amara al malakul muwakkal bi ru'ya sai a hori mala'ikan da aka hore shi da an ya suga lahu jasdan ala nisbati zalika da gaibi sai ya zo sai ya fasaranta maka ga yadda abin yake ga yadda abin yake mala'ikan da zai maka haka amma a bakin wa ake ji mai fasaran mafarkin haka ne to allazi wa qadil ihbaru wanda shi yake faɗan labarin walam yakun zalika min tariqil khatiri alal qalbi ba wai kwankwasa bane na hadirin da yake zuwa zuciya wa inna ma hiya wahayul ilahi wahayi ne na ubangiji mai wahayi ilahi yuji ba hurin ruhi da mutum makinati min hadaratul qudsi abin da yake bayuwa shine ruhi idan ta dama ita ruhi tsarkakekkiya ce almutamakkinatu min hadaratul qudsi amma da'iman tana hadaratul qudsi tana kallon abubuwa saboda haka tana sha tana samun madadi yawa tana samun madadi wa inna ma wayudiha al'ilmu ma'ahu ana sanar da shi ilimi tare da shi bi surati shay'il mar'a daga irin da suran abin da kake gani wa ma tawiluhu ce maka me tawilin sa wa ma yuradu minhu me yake nufi wa misal hada misalin wannan qaulu sallallahu alaihi wasallam shine misalin manzo Allah baina ma ana naimun wata rana ina bacci in ji manzo Allah ra'aytu fi yadi suraini sai naga munduwa guda biyu a hannuna min zahabin na zinare fakari tuhuma sai na ji bana so in ji manzo Allah fana fahatuhuma sai na kore su fadara sai suka tashi fawqa aduma bil yaman bil yamama sai munduwa ne zinari ne ya gani a hannunsa in ji manzo Allah sai ga baya so sai ya hure su da suka tashi ɗaya sai faɗa a yamama ɗaya faɗa a yaman faƙilla lahu sai aka ce ya rasulallahi ma aulatuhuma ya rasulallah me kai musu fasara faƙala ya ce aulatuhuma kaddabaini ya kharjani min ba'di na musu tawili da makareta guda biyu za su fito bayana makarita biyu za su fito bayana ka gani wa nisbatu lati wa qa'a tabiri biha me yasa manzo Allah yayi wannan ta'birin saboda karin zahabu ashrafu maratib zinari yana da daraja kaga da zinari ya fito to saboda haka martaban alma'adiniya wa alaha a cikin martaban ma'adini ita ce madaukakiya a ciki ko na sabar rutubatar risalati sai ta daidai da martabar risala fi martabatul adamiyyati martaban dan adam li'annaha a'lal kamalatil insaniya kaga yadda abin yake zuwa zinari yayi kama da a cikin annabta ne in a mutuntaka in mutum ya samu annabta ai babu kaman zinari ai babu kaman sa to saboda haka in mutum ya samu zinari babu wani abin da yake asharafu madaukaki kaman sa sai manzo Allah ya ce to wannan li'anna al-kamalatul insaniya wala kamalun akbar minha babu wani kamala da ya wuce wannan suma udifa suraini sai na raba wa'annan surorin guda biyu ko ilaihi zuwa gare su maja'ala fi jira'ihi ya sanya a jira'insa isharatu ila annahu ma waqi'a fi waqtihi wannan ya nuna a zamanin sa ne za a samu makaratan guda biyu wa yadda ina martabati za su ce su ma annabawa ne to wannan yana da yana da yawa su ne musailamatul kazzabi da abul aswadul ansi musailamatul kazzabi da abul aswadul ansi su biyu dinnan su ne su ne wanda suka fito suka ce su annabawa ne to kaga ɗayan kuma a yamama ne ɗayan kuma a yaman ne to kaga ru'uyan kenan eh musailamatul kaza abul azwad al ansi shi kuma a yaman eh to anan da mu tsaya mun tashi za mu warware hadisin in Allah ya so yamama tana kusa da yaman din eh Allah ya fasiri Allah ka taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya kara mana saman za Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulika wal khatim lima sabaq nasir al-haq al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadari mizar al-azim salatan tamla wal azala wal abad az-zaman wa makana madrubatan fi kulli adadin bi adadin ma fi ilmika ya wahid ahad سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة الله يسعدك